saboda haka yana da wahala fara goyewa mutum daya ko biyu ko uku domin inna mal'amalu biya duk abin da zai yi da shi na ka samu ladansa da wanda ya yi kullum zuwa Allah bai samu shi ba da wanda ya yi farin ciki da wannan abin wanda ba ka yi shi ba ya ji labarin ya yi farin ciki da waɗanda suka zo ba ga yace su ba suka ji labari da waɗanda aka aika musu goron da ya tsaka niyya ne ake dubawa ba aikata aikin ba saboda haka ina fata ubangiji Allah ya fara mu a cikin aljannatu dausi idan ta mu ga kare so duk da haka zan iya kwamfutar da mutane daya ko biyu musamman domin irin karamcin da suka nuna nan garin da kuma gayyatar da muka yi na farko wanda ya gama jawabi kafin malam musa kalla ya karba shi ne dr ibrahim ahmad wanda shi ne babban limamin masallacin juma'a ta ƙasa wanda yake abuja wato inda ake cewa abuja national mosque kamar yadda malam manir ya faɗa da kuma wani aiwuwar su faɗa ya kai shekaru kusan hudu na aika mishi goron gayyata da ubangiji Allah bai ba shi damar zuwa da kansa ba a mayar amsan goron yau ne Allah ya ba shi dama da ikon da lokacinmu da kansa domin ya shiga wannan fadar ta manzo sallallahu alaihi wasallam muna yi maka godiya Allah ya saka da alheri sannan kuma akwai Sheikh Malam Bautu makaranta Gusau shi ma babban limami ya Gusau wanda ba mu san juna da shi ba amma don ya ji wannan taro kuma bara su haɗu da al'ummar nan yankin suka yi magana ya farin ciki kuma ba ma abu sau yake ba lokacin da ya taho yana nan wajen kaji amma cikin ikon Allah ya ɗauki nauyi da wahala na wannan zamani na tafiye-tafiye da tsadar mai da komai da komai ya tuko kansa ya kawo har da umarciya to ya yi kusa ismamu masa godiya ta musamman allah ya saka masa da alheri shek malam masu sannan kuma akwai wanda kuma ya yi kusan shekara uku nake aika mashi yawan gayyata amma yana da uzuri daidai lokacin da zamu yake tafiya yana da uzuri kafin namu shine karibullah shek nasiru safara wanda yake kano ko da lokacin da ba wancan muka yi maulidi muka yi shi Allah ba da damar zuwa ba haka shekarun baya muka yi shi Allah ba da su damar zuwa ba bana kuma mun haɗa shi shi ne mu na farko a rayuwa mun haɗa shi a birnin dutse lokacin da mun zan kama ta ci dutse ya gayyace mu muka je shekara ashirin da na samun mulkin ba abin mamaki mun je gidan sarkin musulmi ya ce da mun zauna shi ma ya shigo da aka ja wannan shi ne karibun da shirin nasiru sabara sai da zai kusa da shi ya kuka yana zaune da zaune da muka gaisa da shi ne da sarki majina a nan ya tashi yau ne kawai Allah ya haɗa mu amma ina samun kafanninka a yi mun kafin na ce ba damuwa kuma ga shi bana mun yi niyan yi sai ce ko insha Allah zai kokari ya ga zai zo to lokacin da muka yanka musu gurin gayyata akwai kowane shekara yana zuwa Lagos yana yin kusan sati ana yin maulidi da shi to kun san yadda ƙasar mu na Najeriya take munan yankin kusan musulunci ne masu haife mu nan goma musulunci da su amma can din abu ne wanda ya kamata a dinga zuwa ana janyo su to shi ne yanayin kudure zai halarci wancan da baya ka yi su amma yadda zai turo wakilinsa ba cikin ikon Allah wakilinsa Malam Ibrahim mai rawani shi ne ya wakilce shi ga shi na zaune da rawaninsa kamar yadda sunansa ya bayyana. Sabi da haka waɗanda suka zo yawa kamar na faɗa, amma waɗannan abubuwa duka suna faruwa ne da gudumawa da taimako da kuma fahimta da muke tsakaninmu da waɗansu mutane waɗanda suke makwabtanmu ɗan uwanmu kamar malam ayuba wani karamfani da malam lawan abba waziri ko jima da kuma shi malam mansur mani mani to duka kusan idan lokacin wani ya da kusa suna tuntuba na yaya mawuli na masu da kai ke tafiya lokaci da ya ne ni ba na ba da lokaci a duba yi da na kuma a ce maulidi yana zuwa a jere a jere yadda mutane za su samu sa'ida na halarta yau a yi angoro a yi wannan kuma gobe a yi wuri kaza jibi a yi wuri kaza to a ce cikin wata yana nan a jere kenan an san in an yi sha biyu ga wata a nashir maulana yurima to sha uku a ci za a tafi wuri kaza sha uku wuri kaza sha biyar haka har zuwa ƙarshen wata domin in an yi haka duk wanda zai tafi din zai dama zai yi tsarinsa wanda zai halarta ya san kwanakan kowane shekara lokaci kaza in an yi tashi daga wuri kaza ana zuwa wuri kaza to shi na mu zai ba sake ba mu haɗin kai domin babba abin da muke bukata mu haɗa kanmu mu ga addinin musulunci ba mu tafi da wannan bacin da ake ganin mu ko ake ganin musulmai da cewa wayan ta'adda ne ko wani abu duka mu ne muka tsage har ka nan da yake samu mu shiga kamar ka ce bangon ya zagi shi da zai samu yi idan mu ba mu haɗa kanmu ba muka dinga lalaba kanmu muna fatan junanmu to bayan da za a yi wanda suke adawa da mu ke mu ba kaza ba ne to akwai waɗansu abubuwan da nake karantawa a intanet da sauransu akwai wanda marigayi cikakken masani wanda ya yi magana yake ba enemy wato abokin gabar musulunci a duniya kamar jahilin musulmi babu abokin gaban musulunci a duniya kamar jahilin musulmi wanda bai san addini ba ma shi ke musulmi kuma ya yi abin da kuma ba na musulunci ba ne kuma a gan shi shi musulmi saboda haka yan uwa duk abin da za mu yi mu nemi sani mu nemi ilimi domin farkon ayar da ubangiji Allah ya sauko a manzo sallallahu alaihi wa sallama da zai ba shi musulunci ne yake ikra ka nemi sani to idan ba mu nemi sani ba mun jahilci addinin mu kuma muna yin abu a sunan mu musulmai ana ta musulunci ne to mu ne abokanan gaban musulunci wallahi kiyaye duk abin da za mu yi mu nemi sani kada mu yi shi a cikin jahilci mu tambaya ilimi yanzu ko ina ga shi nan, mu tambaya idan ka ga dan wanka yana wani abu in a jahilci yake yi in za ka iya ka sanar da shi ba wai kuma sai ka kunyata shi ba a'a in yayi wata rana sai ka san kawo shi ne sai ku zauna sai ne wani wani abu ne na ga kai amma ya sha mun kai ne ne a ga shi da shi jahani ban sani ba ma na dauka haka ake a ba haka ba ga yadda za a yi ga yadda za a yi amma ba wai ka je cikin kasuwa ko wani abu da musu wani ya yi kaza ba daidai ba kaza a mun san shafi amma mun kirawo shi mu sanar da shi saboda haka ina kira ga yan uwa don Allah mu dinga neman sani kada mu jahilci addini mu zama mu ne abokanan gaban musulunci na ji wannan matsayin shek ahmad jida shi ne a kan shi wani mutum ya rubuta a cikin magana da ya yi domin da haka ga wannan dukkan abin da suke faɗa na shek ahmad jida sun san shi shi ne wanda ya yi sa fadawa ya yi sai yaki sosai a kan musulunci har lokacin da Allah bai karbi darsa bai kauce ba saboda haka dokta da sauran manyan baƙin mu ko manyan baƙin mu sallallahu alaihi wa sallama muna yi muku godiya ubangiji Allah ya baka da alheri kuma kamar yadda aka zo ina fata ubangiji Allah ya mai da kowa gida lafiya kuma ya zama wannan shi ne mabuɗin zuwa wannan wuri ko wannan jiha ko wannan yanki a kowane lokaci domin mu koma mawuzi take a kowane lokaci idan mutum zai zo ko ya karanta ta mu ko ya fahimtar ta mu akan addini ba mu da dare ba mu da rana yanzu sai mu kwana mu wuni mu kwana mu wuni in ba ba da hakkin Allah ba ni ba zan gaji da zama ko jirin kashi ko wani abu wani Allah ya ce a cikin Qur'ani akwai inda Allah ya ce la yi sallahu nafsin illa kusa kuma da kansa ba zai ɗaura wa rai abin da ba zai iya sun zo daga nesa ya kamata mu samu dama su yi bacci kada mu kuntata musu mu ce sun gani ina da zo da su zauna ba zai yi dan da haka za mu ba su uzuri ku je ku huta domin ko mu ya muka yi wannan tafiya wakil za mu yi uzuri mu mu huta inda aka kowa wanda ya gaji yadda dama zai iya ya kusa wanda kuma bai gaji zai iya zauna a bi har zuwa ƙarshe domin ko da asuba ne mu ba ma gajiya inda ana magana manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba gajiya ba su gaji ba amma kuma laruri ne domin ba za ka yi aka hakkin Allah ba Allah ya ce je ku huta lokaci ya yi sun gaji ko bayan da aka iya dole a ba su wannan dama to mun gode muku wani da gaske wani da Allah ya saka da alheri mu sani shugabanci abu ne mai nauyi kuma mabiya a kowane lokaci kiran da muke muku shi ne a kowane lokaci idan Allah ya sa ka samu shugaba ko ma wanda iri ka yi masa addu'a Allah ya shirya da shi Allah ya ba shi sanin hali na tafiya da ikonsa bisa adalci domin baka san lokacin da ubangiji Allah zai karbi addu'a ba ba mu da wannan tabbas akwai dai malamai suna kwatantawa wuri kaza lokaci kaza abu kaza amma shi ma kwatantawa ne saboda haka kuma ba a san bakin da Allah zai karbi addu'arsa ba yanzu taruwan mu nan ga mu muna kan kusa na sara kuna ne manyan malamai da wani yawa wani da sai mun addu'a Allah da kara wani yanzu a can ga ina jefe wani dan yaro ne ko almajiri ne Allah bai karbi addu'a to saboda haka gudun kada mu yi wa shugabannin mu addu'a mara su ko mu lafiyar su kuma addu'a Allah ya karba ya zama lafiyar shugaba a kowane lokaci mu yi wa shugabanni addu'a na kwarai saboda Allah ya shirye da su ya sa su hanya don su yi adalci idan muna yin haka Allah ya tafi addu'a mu zuwa kowane lokaci za mu samu shugabanni adalai masu tafiyar da mu idan kuma kullum muna la'antar shugabannin mu Allah na ajiye su Allah kaza ne kaza an to ku tabbata ba Allah zai karbi wannan addu'a kuma ya ba mu shugabanni na annan su kuma su biye mu da yadda muka so su yadda su Allah ya la'antar da su hakan wani su so ku duba zamanin Fir'auna gashi nan shi ya nuna kansa shugaba ya yi abin da ya ga dama kuma watakila mutane sun bore a ubangiji amma daga baya da Allah ya kawo shi ya kawo musu annabi Musa ya zo ya yanka su gefe da suka bi fir'auna su halaka ciki wanda suka bi shi kuma suka tsaye saboda haka kowane lokaci in na samu da wannan jama'a ni addu'a da nake kwatantar da al'ummar mu shine a kowane lokaci mu yi wa shugabannin mu addu'a na gari to Allah ya taimake mu ubangiji Allah ya bamu lafiya ubangiji Allah ya bamu zaman lafiya dukkan jinnoni da rigimomi da muke ji da muke muke tare da mu da sauran Allah ya kare mu kuma Allah ya biye da duk wanda suke kawo mana fitinoni su gane fitina bayin da yake tafiyar da mutum sai dai kasar da mutum domin akwai la'anar ubangiji da duk wanda ya tsara fitina saboda haka ko guji da fitina a kowane yanayi don ba mu san inda zai kare ba ba mu san lokacin zai kare ba dan abu kalilan ne amma zai ga ya da fiye da al'umma ga alkarya saboda haka ina kira da jama'a a kowane lokaci mu dinga cire burabudi ba da gari a cikin mu idan akwai wannan mutane a cikin mu wanda suke mana fitina da sauransu mu sanar da jama'an da ya kamata a zo a duba su sun da gaske suna da niyan bukata amarin mu ne a cire su a je a sa su ne daidai da su a kowane lokaci mu guji na to Allah ya kare mu wani jalla ya ba mu lafiya wani jalla ya ba mu damuna mai albarka wani jalla ya tabbatar da musulunci wani jalla ya damar da musulunci wani jalla ya ba musulmi duk abin da ake bukata kuma Allah shi yadda mu wani jalla ya ba mu lafiya da wadata sai daga karshe kuma muna neman addu'a ga dukkan jama'a da suke nan ga wurin da suke ji murya mu a gida suna kwance da sauransu muna da matsalar ruwan sha a garin Madina kuma har yanzu dai muna bukatar addu'a ubangiji Allah ko dai bi muka yi muna nema a yafe mana domin mu samu saukin ruwan sha a kowane lokaci kuma dai mun samu taro ko na zanen suna ko na ɗaurin aure ko na jana'iza muna wani roƙo har yanzu ga yau mun zo mun taru duka manzo sallallahu alaihi wasallam ko a lokacin wannan taron ubangiji da shi kanmu mu samu sauki na ruwa a garma Allah ya taimake mu waɗanda suka ɗauko ga abin da muke faɗa kuna gani abin da ina nufi a nan ma sai an gama sauka ake amfani da shi inda ya kamata a ce na buɗe famfo kowa zai yi ruwa ya tafi to amma har yanzu muna cikin kanyi matsalar ruwa to Allah ya taimake mu Allah ya yaya mana to mun gode mu kwarai da gaske kuma kamar yadda aka nemi mun ba da uzuri wanda ya gaji zai iya aiko wanda kuma bai gaji ba zai zauna a ji bayanai don malamai sun suna da dama yanzu ne suna malamai guda uku ko biyu sai magana shi na ayyuka ba ni ba ba jini magana ba ni iya